لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شاد يقوة الربيع الأول hijira ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1448 wanda ya daidai da 24 ga watan 8 shekara ta 2026 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin minhajul muslim wannan shine karatunmu na 30 ba daya yau za mu tashi aladillatul annaqaliya muna cikin fasali na 13 ko wanda yake bayani game da ibada mun gabatar da cewa musulmi yana imani da Allah subhanahu wataala shine abin bauta babu wani abun bauta sai Allah kuma dukkan dangogin ibada gaba daya musulmi yana aiwatar da su ne ga Allah subhanahu wata'ala to yau za mu tashi al'adillatun naqaliyya dalilai waɗanda aka cirato cikin alƙur'ani mai girma da kuma sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ingantacciya wanda suke bayyana cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah na farko malam yace amruhu ta'ala bidalika umarnin shi Allah ta'ala da haka fi qawlihi a cikin barin Allah subhanahu wata'ala la ilaha illa huwa la ilaha illa ana fa'budni babu abin bauta da gaskiya sai ni ka bauta mai kaga Allah ta'ala a cikin wannan aya mai girma ya gaya ma annabi Musa alaihi salam cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi Allah annabi ne ake gaya ake ƙara tabbatar mashi da cewa babu wanda ya cancanci a bauta mai sai Allah Allah ya ce to tunda haka nan ne fa'budni ka bauta mani ni kadai cikon aya wa aqimis salata li dhikri kuma ka tsayar da sallah saboda zikiri na saboda tunani wani aya ta tabbatar da cewa ba a bauta kowa sai Allah haka wa fi qaulihi cikin fadin Allah ta'ala wa iyaya farhabun wa iyaya farhabun kuma ku ji tsoro na ni kadai ya nuna ba a yin tsoron kowa sai Allah Allah shi kaɗai ne abin tsoro kakka ji tsoron mala'ika aljani mutum kakka ji tsoron komi komin girman shi ba a jin tsoron kowa sai Allah subhanahu wata'ala wani wuri Allah ya ce fa iya ya fabudun ni kaɗai ku bauta mani wa fi ƙaunihi haka ba a cikin faɗin Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhan nas ya ku mutanen duniya ka ba da yin u'budu rabbakum ku bauta ma Allah mahalicinku allazi khalaqakum wanda shine ya halicce ku bana shi ya samar da ku daga rashin ku kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum yaya kuke kafirce ma Allah subhanahu wataala alhali kun kasance da can ba ku nan kun kasance matattu sai Allah subhanahu wataala ya kawo ya ba ku rayuwa to wannan Allah wanda ya ba ku rayuwar da da ba ku da ita ku bauta mai shi kadai wanda shi ya halicce ku ku da ake ma magana yanzu wallazina min qablikum da kuma waɗanda ake ma magana gabaninku waɗanda Allah ya halicce su kafinku su ma gaba ɗayansu Allah ya halicce su mutanen da suka rayu ai ba kuma ne farkon rayuwa ba yawa mutum yana da uwaye yana da kakanni yana da kakannin kakanni haka to dukkansu gaba ɗaya halitta Allah ne Allah da ya halicce ku kuma Allah da ya halicce waɗanda ke gabaninku ku tsaya ku ɗayanta shi da ibada kan ku hada shi da kowa saboda babu wanda ya kawo ku duniya sai Allah babu wanda ya kawo iyayenku da kakanninku da kakannin iyayenku sai Allah subhanahu wataala to Allah da yake da wannan aikin da ya samar da ku da babu ku ya kawo ku a cikin sararin duniyar nan ya ba ku ci ya ba ku sha ya ba ku aikin yi ya ba ku sana'a ya ba ku kasuwanci ya ba ku mulki ya ba ku shugabanci ya ba ku matsayi ya ba ku ɗaukaka wa ya kamata ku bauta ma shi ya kamata ku bauta mashi la'allakum tattaqun domin ku samu kariya daga azaban Allah subhanahu wataala babu abin da zai kare ka daga azaban Allah da kuma wahalar duniya sai bautan Allah bautan Allah ka bauta ma Allah da sani da ilimi ka yi ta kyakkyawa ka yi ta ingantacciya shi kadai ne zai maka maganin wahalar duniya da ta lahira fa man ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa duk wanda ya bi koyarwa ta inji Allah ba zai bace ba kuma ba zai sha wahala ba saraka maganin fadawa cikin wahala da bala'i da tashin hankali na duniya da lahira shine ka tsaya tsayin daka ka bauta ma Allah subhanahu wataala fiye da yadda kake tsayuwa tsayin daka kana neman duniyarka kana neman yadda za ka huta ka samu farin ciki a cikin rayuwa to ka yi haka ka yi fiye da haka ga Allah subhanahu wa ta'ala wurin bauta mashi Allah ta'ala ya ce mu bauta mai ya gaya mana wane ne shi ya ce allazi khalaqa sai Allah ta'ala ya ƙara sanar da mu wane ne shi ya ce allazi ja'ala lakumul arda firasha Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya sanya maku ƙasa shimfiɗaɗɗiya kuna taka ta shimfiɗa maku ita ku taka ta shimfiɗar da ba ku iya naɗe ba wa ku nan babu wanda ya sai naɗe yawa babu wanda ya sai ga ƙarshen ƙasa sai Allah to ya sanya maku ita shimfiɗaɗɗiya kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce alam naj'alil arda mihada shin ba mu sanya kasashin fudaddiya ba mun sanya ta wani wuri Allah ya ce wal arba farashnaha kasa mu muka shimfida ta fa ni'mal mahidun Allah ya ce madalla da masu shimfida kasa to Allah ya shimfida muku kasa kuna takawa kuna noma akan ta kuna gini akan ta kuna gine-gine akan ta kuna hanyoyi akan ta na jirgin sama na mota na jirgin kasa hanyoyi daban-daban ga sunan duk wannan horewa ce ta Allah subhanahu wata'ala da ya shimfiɗa muku ita Allah da ya muku wannan ƙasar da kuke takawa shi kadai ne abin bauta bai da abokin tarayya wasama'a bina'a Allah subhanahu wata'ala ya ce kuma Allah wanda ya sanya muku sama ginanniya ya gina muku ita Allah ya ce wa banaina fawqakum sab'an shidada mun gina sammai guda bakwai masu ƙarfi saman ku was-samaa banainaha bi'aidin wa inna lamusibun Allah ya ce sama mu muka gina ta da ƙarfi kaga can ya ce sab'an shidada sammai guda bakwai masu ƙarfi nan kuma Allah ya ce bi'aidin da ƙarfi muka gina su wa inna la musi'un kuma Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana cewa a antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha gina ta akai gini na ikon Allah kai ka taba ganin ginin da ba da ginshiki bi ghairi amadin tarawnaha sama ga ta nan ba ku taba ganin ginshikanta ba ba ta da waɗansu matokare da suka tokare ta domin katta faɗo kawai tana tsaye ne da ikon Allah kamar yadda ita ma kasan nan tana tsaye ne da ikon Allah domin saman ruwa take to can inda take saman ruwan babu wasu ginshiƙai da suka rike da ita kinsa Allah ta'ala ce inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah ta'ala shi yake rike da sammai bakwai da kasai bakwai don kasu gushe mana sarauta shi ce ta rike su Allah ne ce ku tsaya haka kawai kuma suka tsaya wa yumsiku samaa an taba ala al-ard Allah ne yake rike da sama kar ta fado wa kasa kuma ba za ta fado ba sai lokacin da duniya ta kare amfanin da yasa Allah subhanahu wataala ya halitti sama din da kasa ya kare domin Allah ya halice saboda amfaninmu ne to a lokacin nan ne ubangiji Allah subhanahu wataala zai bari su lalace to Allah da ya maku wannan shine abun bauta wa anzala minas samaa'i ma'an kuma Allah subhanahu wataala ya saukar da ruwa daga sama sama ana ne saman mu haka ba waccan samaniyar ba daga saman mu muna gane ku domin ruwa yana saukowa ne daga sama inda Allah subhanahu wata'ala yake horar da hadari wasahabil musakhari bainas sama'i wal ard ruwan sama yana saukowa ne daga hadari wanda Allah ya hore tsakanin sama da ƙasa domin hadari ba ne yake da sama kusancin shi da ƙasa ya linka nisan da yake da shi tsakanin shi da sama so nawa domin tsakanin shi da sama nisan yawa gare shi tunda jirgin sama ma idan ya yi sama to yana shiga cikin hadari Allah ta'ala kaddara wata rana kana cikin jirgin sama za ka ganka cikin hadari Allah ya kaddara ma za ka ga garuwan can na sauka kai kana can ciki saboda daga cikin hadarin suke sauka ba daga saman ba daga hadarin ne Allah subhanahu wataala ke sa malaika ya bata hadarin ruwa su ta zubo kamar yadda kasan kana matsa shifon ruwa na abin nan kamar yadda kake matsa kayan haka in kana wanki ka matse saboda mi ruwa abin nan ya sauka ka yi shanya haka malaika ke mahadari shi ne kuma kana ganin in ya mace din kana ga kowa gudu yake ma tsaba iri na irin wanda ka sani bace kowa za ka gani yanzu ruwan shekarar jiya ka gani su shi yasa Allah ce wa zana min al-mu'asirat ma'an sajjaja mun saukar da ruwa mai yawan zuba daga almasirati hadarin da ake macewa Allah ya kai mai sarauta a shayar da ku ruwa ruwa sosai su kwanta ko ina duk wani rami da yake ajiyar ruwa sai ya ajiye su kuma ai kwana da kwanaki suna nan ba su shanyi ba kasan babu wanda yake wannan sai Allah to Allah ta'ala wanda yake yi muku ruwan sama shi kare ne wanda ake bauta ma wanda babu abin bauta da gaskiya su shi fa akhraja bihi sai Allah ta'ala ya fitar da wannan ruwa din minas samarati daga tsirrai da ciyawu Allah subhanahu wataala ya fitar da yanzu kan daji zaka ga abin ga yana wanda muka shibka da wanda muka shibka ba ga yana ko ina duk ƙasa gaba ɗaya ba ka ganin sai in ka shiga cikin shuka za ka ganin ƙasa amma daga nesa ba ka ganin ƙasa da an rufe ta gaba ɗaya tsirrai kala-kala ce yawu daban-daban ba ambatna biya habba wa inaban wa qabba wa zaitunan wa nakhla wa hadaiqa gulba wa fajatan wa abba mata'an lakum wa li an'amikum duka Allah ya wannan rizqan lakum dan ya zamanto arziki gare ku da wanda kuka shimka ɗin da wanda ba ku shimka ba duka arziki ne gare ku ku samu hatsi ku samu kara ku samu masara ku samu kara ku samu dawa ku samu kara ku samu wake ku samu harawa ku samu gyada ku samu mi ku samu haƙi ciyawan ma ga ta nan in Allah subhanahu wataala maka gyaɗar dogo yaga ciyawan ma kare ta ishe ka arzikin wannan shekarai kuma Allah ya ga dama da sai ya hada maka Allah ya ga dama kuma sai ya baka gyaɗar kare hakin ya ƙi da kyau Allah ya ga dama kuma sai ya baka hakin mai kyau gyaɗar kuma ta ƙiya sai ka fanshi abin da ka rasa na gyaɗa ɗin noma tushen arziki ne bahaushe ya yi gaskiya ga Allah na cewa rizqan lakum dan arziki gare ku daga daga cikin hanyoyin da ake samun arziki akwai hanyar noma musamman idan ana yin noma irin na zamani akwai kayan noma da irin na zamani kuma an hore ma manoma su an ba manoma su an lallaba masu su ta wannan zai sa kamar yadda kasashenmu suke da wadatan filaye na noma ba za mu iya canya abin da muke noma ba eka guda ɗayan akwai ilimi aka sa zamani a ciki da ƙwarewa aka ba masana dama su zo su baka yadda ake yin noma ba za ka iya noma abin da za ka canya a ciki ba shekara guda ba za ka canya ba sai ka sai da eka guda amma zai ga mutum da eka uku ya zo ya yi noma zuwa rani shi kenan dukkan yana tashiwa anya ba abu sha za ta yi ba anya ba libe za ta anya ba jado za ta biya ba ga jado nan ga libe nan ga abu sha nan wurin Allah ya baka inda za ka noma ka ci kuma ka samu kuɗi ba ma sai an tafi da zamani yawwa yanzu gonaki ƙara ragewa suke yi ko ba haka ba ba kamar shekarun baya ba za ka ganin wani dajin ma ga yanan ba mai noma shi wata gona ga ta nan ta mako yawa mutum ɗaya ka gan shi da wargaje ya gona ekoki da yawa kuma talaka ne ba wani abin nan ba ma kuma zai nome ta ka gadon ma ga sunan dubbai ko ba wani abu aka saba ko takin zamanin ba a saba a wancan lokacin to yanzu kuma dole sai da shi sai da kuɗi to dama kudi ana neman su ne da kudi ai ba neman kudi da talauci da kudi ake neman kudi yawan kana da jari zaka neman kudi in baka da jari kuma to ka tsaya kai ta gumi yawa kai ta roƙon Allah Allah ya kawo maka mafita tara ka shi ma noma tushen arziki ne to ba a noman shi ba a neman shi a samu kuma sai da wani arzikin sai da wadataccen kudi kasashen da suka ci gaba ba da ciyawa ma za ga mutum na na abin nan yana rayuwa noman ciyawa ciyawa dai wannan wadda muka rina hambama da balasa da wani wani wanda nan duk masu duk masu sai da su talakawa ne duk sabgar talauci ce kawai awa mutum ya dan yi buhun shi guda biyu ko guda uku sai da ya samu ya dala ɗari shi ko ɗari da hamsin shi kenan mutum za ka gani da motoci kanta-kanta ke ga masu kuɗi a ganda kantoci ana ciko da ciyawa ana shigowa gari ana saidawa kantoci kuma kantocin na aka same su wurin ciyawa aka same su ƙarfin kuma na za ka gani mai sai da ciyawa ko kekuna baya sau da ciyawa ma ba tashi bace ta gonan mutane ce yake shiga ya kwasu ya raba su da wahala can kuma gona za ka gani ekoki ga sunan babba mai cikin su ciyawa rani da damuna ko ga rani sauraka wato arziki noma tushen arziki ne akwai wani mutunan nan mutunan mutunan tawa ne dattijan ya da ban sani ba ko da ran shi ya zanki zuwa sudan duk shekara yake zuwa sudan noma sai ya bar tawa sudan yake ta noma shi ke gaya mani ni da shi muke hira lokaci ya tambayi na nace ne dan maradi ne yace shi dan tawa ne amma ne duk shekara sai ya zo noma Sudan da kasar Sudan kasa ce mai kyau kasa ce wanda ba ruwanta da taki ba a samu da taki sai in kaso ba ma kasa yace sai ya samu buhu dubu na haji in ya kare noma ne ake na zamani ba wani wanda zai duka ya maka noma na'ura za ta ma noma ita za ta ma shibka ta ma noma duk gwamnati ta wada ta mutane da wani tama noman warko tishi ma ita za ta kuma idan aka zo girbi ma duk na'urar za ta duk magana wani ƙarfin hannu duk an wuce wannan kuma tana girbi tana sussuke maka ana sussuka ana zuba ma cikin buhu sha yanzu magani yanzu ita na'urar katuwa ce zaga ta kusa kai girma masallacin nan haka tana tafiya tana girbi tana mi tana sussuka kuma tana sussukiya kuma tana zuba cikin buhu can kuma wani bangaren ana sa cikin buhu kuma ana dinkewa ana yaddawa ya ce da ya kare zai sai da abin shi gaba ɗaya taho shi gida ba magana ya aje ba ne za kawai da ya kare yadda sabi kawai ya samu riba sai sai da ribi ma yace sai buhu dubu Allah ya samu dace to Allah subhanahu wataala wanda ya mada adam wannan shi kare ne abun bauta sai Allah ya ce fala taj'alu lillahi andadan kada ku sanya ma Allah kishiyoyi wa antum ta'lamun alhali kuma ku kun san Allah subhanahu wataala bai da kishiyoyi ba ma da kishiya Allah kara mana imani wa bi qawli ta'ala cikin bada Allah subhanahu wataala fa'lamannahu la ilaha illa Allah Allah ce fa'lamannahu kasancewa lalle shi lamarin yadda yake la ilaha babu abin bauta da gaskiya illallahu sai Allah subhanahu wataala ka nemi sanin haka ka koya ka sa cikin ranka ka rike ka yi aiki da cewa lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala ka rike da kyawu kakka yadda ka zanki wasa da wannan nau'i domin in kana mazuru kana shawarin bauta Allah Allah ba zai karbi ibadar ka ba Allah baya karban ibadar mushriki me hada Allah subhanahu wataala da wani Allah bai karɓar ibada shi ka tsaya ka darje ka tabbatar duk lokacin da zaka wata ibada to kai ta ga Allah subhanahu wataala domin Allah ya ce qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kace sallata da yanke yanke na da rayuwata da mutuwata duka ta Allah ce mana dukkan ibadodi na gaba daya ina yi ma Allah subhanahu wataala su ba tare da na hada shi da kowa ba wafi ƙaunihi subhanahu wa ta'ala haka nan ma cikin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala fasta billah ka nemi tsari da Allah subhanahu wa ta'ala mana ka ce Allah ya tsare ka ka nemi tsari a wurin Allah babu mai tsaro sai Allah neman tsari shi ma ibada ne tunda Allah ya ce a nema wurin shi kenan kaga ya nuna ibada ne ba a neman tsari da aljani ko mala'ika domin Allah ya zargi mutanen da da suke neman tsari da aljannu wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinn fazaduhum raqa Allah ya ce lalle wasu mutane daga cikin mazaje daga cikin mutane suna neman tsari da aljannu da can gabanin sauka alqur'ani mai girma gabanin zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fazaduhum raqa sai suka kara musu mi sai suka kara masu girman kai na suna ba dole ba dole a nemi tun da aimu muna ganin su ba su ganin mu kamar da bahaushe ke cewa ku ke ganin mu yawa mu ba mu ganin mu wannan ai halitta ce Allah ya yi su haka ba ba mu ganin su suna ganin mu sai ne kuma saboda haka sai bauta musu ka sani dan suna ganin ka kai ba ka ganin su ba su isu su cutar da kai ba sai Allah ya yarda sarkar ka ji tsoron kowa ka ji tsoron Allah Allah ne mai tsaro kulman ya kla'ukun billahi wa nahari min rahman ka gaya masa cewa wane ne ke tsaron ku dare da rana daga Allah subhanahu wataala balhum an dhikri rabbihim mu'ridun Allah ya ji waɗannan mutanen sun kauda kansu ne daga ambatan Allah mahalicin shi ba mai tsaron ka sai Allah to shi yasa Allah ya ce fasta'id billah ka nemi tsari a wurin Allah subhanahu wataala saboda bi innahu lalle shi Allah huwa sami'u shine mai yawan ji mai yawan jin muryoyi gaba daya a dukkan lokuta gaba ɗaya kowane lokaci Allah subhanahu wata'ala yana nan la ta'khudhu sinatun wala nawm gangadi bai kama Allah ballanta na kwana babbar da gangadi bai bai kama Allah mana Allah subhanahu wataala kullun yana nan Allah shi yana jinka yawa kai da kake neman wuri ba kwanta kuma an ka kwanta ma in garinku an duhu ne garinku dare ne ta kuma wasu garuruwan can ba daren ba ne ta rana ce a lokacin yanzu wasu garuruwa suna can suna bacci ko ba haka ba yau mu kuma muna nan mun shiga rabin rana ma har ma mun wuce rabin yini ko kuma suna can suna bacci wasu kuma yanzu ne rana za ta yi to musu haka saboda haka shi Allah subhanahu wataala yana nan yawwa duk lokacin da ka kira Allah subhanahu wataala yana jinka ujibu da'wata da'i za da'an alyastajibu li liyuminu bi la'allam yarshun saboda haka ba a neman tsari ga kowa sai ga Allah saboda mi saboda Allah shine mai jin kowa ma duk wanda zaka nemi tsari a wurin shi wani lokaci bai jinka wasu lokuta ma ba ya jinka kuma in ya ji ka ma ba zai iya biya maka bukata ba domin abin ba ga hannun shi yake ba tsaro na Allah ne Allah ne wanda wa amanahum min khawf Allah ne wanda yake amintar da bayin shi daga tsoro babu wanda ya sai amintar da ku daga tsoro sai Allah al-alim kuma Allah ta'ala shine masani shine wanda sanin shi mai yawa sanin shi baya da iyaka babu wanda ya san sanin Allah sai shi Allah to shi yasa zaka nemi tsari a wurin shi subhanahu wataala wa qawli da kuma fadan Allah subhanahu wataala wa ala allahi ga Allah kadai falyatawakkalul mu'minuna mu'mine su dogara da shi ma'ana mu'mine su dogara da Allah shi kadai kasa dogara da kowa ba dogaro da kowa sai Allah ma'ana abinda ake ce ma dogaro shine wato jingina ga Allah subhanahu wata'ala wurin neman abin da zai amfanin ka duk lokacin da kake neman wani alkhairi wata albarka wata karuwa to kakka neme ta wurin kowa sai wurin Allah haka duk lokacin da kake neman wani tsari wata kariya daga wani abin da kake tsoro wani sharri ya same ka to kakka nemi tsarin wannan abin wurin kowa sai wurin Allah to wanda yake irin wannan rayuwa shine mai dogaro da Allah ko me za ka yi ka dogara da Allah subhanahu wataala duk abin da za ka yi ko kasuwanci ko aiki kake yi ko me kake yi ka dogara da cewa Allah ne mai bayarwa ba kasuwancin naka ba aikin ba shi ke bada ba Allah ke badawa muna ganewa ko Allah subhanahu wataala shi kadai ke babawa ba wani shi ba domin akwai mutane da yawa suna aiki ba su samu akwai mutane da yawa suna kasuwanci ba su samu akwai mutane da yawa suna neman ilimi ba su samu ba ya ki tsayawa karatun akwai mutunan da ya shekara talatin da biyar arba'in yana ta neman harda ta ƙur'ani ba ta samu ba sai ya yi kamar ya iya da ya zo cikin mutane za a yi karatun sai ga ina in ya kama ya faɗi nan tashi nan ya tuntube nan can ya kare can ya goce ce sai ya koma ya ƙara nazari hiru a gani alhali bayan shi an samu mutane da ya masu shekara biyar zuwa goma da sun kammala sun kuma amma sun shigo fage ana karawa da su suna ɗaukar lasbika su yi karatun ba su waɗa kaga kenan mai bayarwa shine Allah subhanahu wataala amma ana so dai ko me kake kai ta kokari shi wannan kokarin ibada ne kai ta kokarin nema kai so domin Allah ta'ala ne yace ka tashi ka nema don haka wannan kokarin Allah subhanahu wataala ko bai baka ba to damuwar da kake samu a cikin wannan kokarin baka samu abin da kake nema ba zai zama alkhairi gare ka ranar alkiyama domin wani hani ga Allah baiwa ne da haka da Allah subhanahu wataala yake dogaro cikin komi wannan dalili na farko kenan dalili ne malai ce ikhbaruhu ta'ala ba da labarin Allah subhanahu wataala an zalika daga wannan bi qauli da bada Allah ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula Allah ya ce lalle mun aiko manzo cikin kowace al'umma daga cikin al'ummomi waɗanda suka gabace mu ani abudullah kowane manzo ce ma al'umma shi yake ku bauta ma Allah ma'ana ku kadaita Allah da dukkan abin da yake ibada ne wajtanibu taghut kuma ku nisanci dagut ku nisanci abin da yake wuce iyaka ne ku nisanci abin da yake azarbabi ne ku nisanci duk wani abin da yake sabon Allah ne ku nisanci duk bauta ma wanda ba Allah subhanahu wataala ba koma wani ne abinda annabawan suke ce ma mutanen su kenan kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana mana a cikin suratu al-a'raf da suratu hud da kuma suratu shu'ara nan ne Allah yake zano annabawa sai kaji Allah ya ce walaqad arsalna laqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi wabudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu inni akhafu alaykum adhaba yawmin adhim wa ila adin aqawm huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu wa ila thamud aqawm salihan قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هكذا تكن سورة هود هكذا تكن سورة الشعراء كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون كذبت كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون aga dukkan annabawa ce ma mutane suke ku bi dokar Allah subhanahu wataala ku ji tsoron Allah kakwa da kowa da Allah subhanahu wata'ala wurin bauta wa fi qawli haka ma cikin bada Allah subhanahu wata'ala faman yakfur bi taghut duk wanda ya kafarta da tagutu shine gunki shine wanda ba Allah ba wurin bauta wa yawmin billah kuma ya bada gaskiya da Allah subhanahu wata'ala faqad istamsaka lalle yayi riko bil urwati wuthqa da igiya mafi aminci lan fi sama laha babu cirewa ko katsewa gare ta duk wanda ya imani da Allah kenan imani da Allah ba isa kuma sai ka kafirce ma duk wani abu wanda ba Allah ba wurin bauta mana sai ka yarda da bauta ma duk wanda ba Allah ba duk wanda ba Allah baka kiyar da ka ce ba a bauta mashi yawa kowane ne shi ko mala'ika ne ko annabi ne ko manzo ne ballantana aljani da wanda bai kai darajar waɗancan ba ba a bauta ma kowa sai Allah ko malami ne ko shehi ne ko waliyi ne ko salihi ne ba a bauta ma kowa sai Allah yawa amma waɗannan mala'iku ana imani da su Ma'ana ka yarda akwai su ka yarda bayan Allah ne kamar yadda Allah ya gaya maka idan baka yarda da samuwarsu ba to kai baka yi imani da Allah su ma annaba dole ne ka yi imani da su kuma dole ne ka aje su inda Allah ya ce ka aje su imanin ka da Allah ba zai cika ba sai ka yi imani da annabawa amma imani da su ba an ce bauta ba ne imani da su yarda da cewa Allah ya aiko su Allah ya yi musu wahayi kamar yadda ya gabata a duk mun yi bayani da wannan shi ne imani da waɗannan amma ba a bauta masu haka bayan Allah na ƙwarai waɗanda suka ba annabawa da manzanni da kyautatawa waliyai shehinnai salihai su ana ba su girman da Allah ya ce a ba su ana ba su matsayin da Allah ya ce a ba su ba a rena su ba a wulakanta su ba a cin mutuncinsu da wadu wanda ya rena su to ya rena Allah da ya ce a girmama su duk wanda ya wulakanta su ya wulakanta Allah da ya ce a girmama su muna ganewa ko amma ba za a doki ibada a musu ba duk wani dangin ibada ba a yi wa kowa shi sai Allah yawa garin kuma kakkace ba abota masu kuma kakkare na su kakka wulakanta su kakkace mutuncinsu domin Allah subhanahu wataala ya yi bayanin su cikin Qur'ani wurare da dama Allah ya ce kul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات إنما يخشى الله من عباده العلماء kaga duka waɗannan bayan Allah ne na kwarai Allah subhanahu wataala yake bayyana mana darajar su Allah ya ba su girma kuma kai ga walakanta su baka yarda da girmama da Allah ya masu bace to garin kakkace ba abota musu kuma kakkace mutuntun su kakka walakanta su in ka yaka to ka karyata Allah ka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiyaye وفي قوله cikin barin Allah subhanahu wataala ma wa ma arsalna min qablika min rasulin ba ma aiko gabaninka ba na wani manzo ba illa nuhi ilayhi face sai mun yi wahayi zuwa gare shi annahu la ilaha illa ana fa'budun cewa babu abin bauta da gaskiya sai dai ni kadai to ku bauta mini ni kadai kowane manzo kamar yadda waccan aya ta bayyana wa fi qawlihi a cikin bada Allah subhanahu wataala qul afa ghayrallahi shin ka gaya masu wani Allah ne tamuruni kuke umarni na an a'budu kuke umarni na in bauta mashi ayyuhal jahiluna ya ku taron marasa sani ibgaggi rabkanan waɗanda ba ku san abin da kuke yi ba kuna cewa in bauta ma wani Allah kamar yadda mutanen makka suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ka zo ka bauta ma gumakanmu shekara mu wata shekara bauta ma Allahnka sai ai kunnan doki kenan sai a tashi daidai da daidai kaga sai mu wani gima sai Allah subhanahu wataala ya ce a kul ka ce masu a ba ghairullahi shin wani Allah ta muruni kuke umarni na a'budu um bauta ma ayyuhal jahilun ya ku taron jahilai ولقد أوحي إلي وإلى الذين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين أي مك واهي يا رسول الله أي واهي زواج عندك غبانك يا رسول الله للي أقدر إن كي شركة da Allah lalle aikin ka zai lalacewa kuma lalle zaka zamantowa daga cikin masu asara babu riba a rayuwarsu balillahi fa'bud a ka bauta ma Allah shi kadai wa kun minash shakirin ka zamanto daga cikin masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ta'ala ya saukan manzala qul ya ayyuhal kafirun kace ya ku taron kafirai la a'budu ma ta'buduna ba ni bauta ma abinda kuke bauta wala ana abidun wala antum abiduna ma a'bud kuma ku ba masu bauta abinda nake bauta mu wala ana abidun ma abadtu ni ma ba na bauta ma abinda kuke bauta ma wala antum abiduna ma kuma ku ba za ku bauta ma abinda nake bauta ba lakum dinukum waliyadi ku rike addinin ku ni ma rike addini na a ci gaba da fafatawa da in kuna da gaskiya cikin addinin ku ku gaya mana ita ni kam ina da ita zan gaya muku cewa gaskiya ba abota ma gumaka gumakan nan sandararru ne tsaye suke ba su aikin komi ba su ji ba su gani ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين shin ba su ganin cewa in sun yi magana bai iya maida musu in ka zo ka ce magunki ina kwana sai dai ta kallon ka yau na samu abin da za ni hita in samu sai dai ta kallon ka ba zai ce ma iyi ko a ba kaga ba Allah bane la yukallimu bai musu magana shi kuma Allah yana magana yasma'una kalamallahi suna jin maganan Allah wa inadun minal mushrikin istajaraka fajiru hatta yasma'a kalamallahi wa kallama Allah Musa wa kallamahu rabbuhu Allah subhanahu wataala yana magana wa qala Allah yaqulu Allah duka yana Allah Allah subhanahu wataala magana yake so kuma gumaka ba ce zaka cika abun mota yayi magana tawaye shi kuma shine shiru to kuma ka haka suke shiru suke ba su magana kuma ko so ɗaya ba su magana ko da so guda kaɗan ji magana ba su Allah kiyaye wa fi qawli cikin bada Allah subhanahu wataala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta Allah ba mu bauta ma kowa sai kai kuma kai kadai muke neman taimakonka ba mu neman taimako wurin kowa sai wurinka ya Allah zasta anta fasta'in billah idan zaka nemi taimako to ka nemi taimako da Allah yawwa Allah shine mai taimako babu wanda zai kama ma ya taimaka maka ya baka taimako sai Allah subhanahu wataala wabi qawli cikin mana Allah subhanahu wataala ma yunazzilul malaikata birruhi min amri Allah yana tasabkar da mala'iku da rai min amrihi daga sha'anin shi ko daga umarnin shi alaman ya sha'u min ibadi akan wanda ya so daga cikin bayin shi rai a nan wuri ana nufin mi wahayin da Allah yake saukarwa Allah na saukar da mala'iku da wahayi wahayi shi ne rai shi ke rayar da rayuwarmu duk wanda bai rayuwa da wahayi matacce ne duk wanda baya rayuwa da ƙur'ani da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan mutumin matacce ne baya da rai saboda rayuwarka ta dogara ne da mi ta dogara da wahayin Allah yawwa a ce kullum in ka tashi kana tashi cikin bautan Allah subhanahu wataala cikin kankan da kai ga Allah cikin biyayya ga dokan Allah subhanahu wataala to kai ne rayayi kai maganin shedan to Allah ta'ala shi ke wannan kuma yana saukar da mala'iku ne da wahayi akan wanda yaso daga cikin bayi wanda Allah ya zaba daga cikin bayin shi manzanni kenan to in Allah ya saukar musu da wahayi cewa ke an anziru cewa ku gargadi ku yi gargadi ku ba mutane tsoro ku tsawace su annahu cewa lalle sha'anin yadda yake la ilaha illa ana fattaqun cewa lalle babu abin bauta da gaskiya sai ni ku ji tsoro na ku kiyaye doka ta kaga wannan sura suratul nahl ce aya ce ta biyu bayan Allah ce a ta yi amurullahi fala ta stajiruhu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun yunazzilu aya ta bici wannan sura malamai suna kiranta da suratul an'am surar da ke bayanin nemomin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan sura domin cikin ta Allah yake ta bayanin nemomi to da Allah ya tashi faɗin nemomin sai ya fara da neman ilimi abinda yake nuna duk wata ni'ima in ba ilimi to azaba ce cikan ni'ima tabbatan ni'ima gaskiyar ni'ima shine ya zamanto kana da ilimi in kana da ilimi to kana cikin ni'ima ko da kana rayuwa ne cikin kungurmin dajin da ba sanyi cikin shi sai zahi ba ruwa sai ka kai rana sannan ka samu ruwa sai ka wahala in dai kana da ilimin addinin musulunci kana jin tsoron Allah to kai ne mai ni'ima shi sa Allah ya fara da wannan don ya nuna mana daraja da falala ta ilimi haka ma farkon suratul rahman da Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim ar-rahman Allah shine mai yawan rahama sai ya ce mi allamal qur'ana ma'ana duk rahmar da Allah ya maka in ba ka da alaka da qur'ani to kai cikin azaba kake Allah mai yawan rahama bai faɗi wata nema ba bai faɗi wata rahama ba sai ya wala da rahamar Qur'ani allamal Qur'ana ya sanar da Qur'ani to ya alaka ka take da Qur'ani yau ka karanta shi jiya ka karanta shekaran jiya ka karanta yaya an an jima za karanta gobe jibi za ka karanta ko ko baronka da Qur'ani na malamai ne yaya alaka ka take da Qur'ani in kana da kyakkyawa alaka da Qur'ani kana sauraron shi kana zuwa wurin neman shi kuma kana karanta shi kuma kana aje kanka inda Allah ya jinka game da shi abinda ka iya ka karanta wanda baka iya baka jira haka kai wurin a daina karambani Allah subhanahu wataala ba arkin abu yake so ba kyawun shi ingantacce yake so كل على جاك وعمل الصالحات من جاء بالحسنة من عمل الصالحة Allah abu mai kyau yake magana ba yawan shi ba Allah ya sa ka iya to Allah yana son mai yawa mai kyau in kuma Allah ya sa baka iya ba dan kaɗan ka iya to wurin Allah wannan shine mai kyau in ka ƙara abin da baka iya ba to kayi mummuna ka zo ma Allah bi sayyati da mugun aiki kenan to saboda haka wannan aya tana bayyana mana falalan ilimi cewa ilimi babu abin da ya kai shi al-ilmu la ya'diluhu shay'un babu wani abu da yake kunnan doki da ilimi wanda za a ci da shi ne ilimi daɗe suke babu shi liman sahab niyatu haka imamu ahmad yace ga wanda ne shi ta zamanto gyaran laji yana da manufa ta kwarai shi ma ilimin ba sai kana da manufa me yasa kake yin shi dan ka dauke ma kanka jahilci amma kana da ilimi kana aikin jahilai baka da bambanci da wanda bai sani ba to me amfanin ilimi shi ilimi kwaranga ne tsani ne taka shi ake a yi amfani da shi ba wai kawai ana yin ado da shi shi kare yana da ilimi amma ayyuka na da na jahilai ba su da bambanci da na wawaye sakarkare mutanen banza mutanen wuri su yi rishin hankali ni ma'i su yi rishin kunya ni ma'i su zagi mutane su wulakanci ni ma da ilimi na bai hana ni ilimi hana ka yake duke ka yake yana cewa bari tun lokacin da ka zo kai wani cin mutunci kai wani wala sai ilimi ya ce kai ba wai da kyau amma an kana manta ilimi mai amfanin karatu aka baka da bambanci kenan da wanda shi dama mai sani ba kuma yake wannan rashin hankali da haka ilimi babu kamar shi duk cikin ni'imomi gaba da shi yasa Allah ya fara da shi kuma ya fara manzo Allah da shi iqra bismi rabbikal ladhi khalaq da shi aka fara ma annabi sallallahu alaihi wasallam da akwai wani abu da Allah ta'ala ya fara manzo Allah da shi kuma Allah ya ce wa qur rabbi zidni ilma kace ya Allah malici na ka kara mana ilimi babu kamar ilimi mu ne muke wasa da shi mu ne muke rena shi mu ne muka dauke ilimi dole sai ya kai mu wani matsayi mutum ya zangi tunanin to in na zama kaza in na dace qur'ani to me za ni zama ga ka ka zama da qur'ani ga matsayi nan ka samu duk wani abu da ka sani na duniya bai kai wannan matsayin da kake cikin shi ba a baka motoci a baka gidaje a baka dukiyoyi duk wannan qur'anin ya fito waɗannan abubuwan ka shiga cikin bayan Allah na kwarai waɗanda suke hira da Allah subhanahu wataala duk wani abokin hira kowane ne shi komin matsayin shi komin girman shi bai kai alkur'ani duk lokacin da ka zanna kana harnan qur'ani kana karanto abin da ka haddace kamar kana hira ne da Allah subhanahu wataala to khairu jalisi la yumallu hadisu alkur'ani shine mafi alherin abokin zaman da ba a kosawa da bi da shi baka gajiya amma abokin hirar ka kana da Allah wannan hira ta isa ka kawo wata hiran ko ma baka sha mu malaya tun da sai ne kike ta to qur'ani baka kosa da shi ga ga mutum ya bi dare karfe 4 ya tashi ta karanta shi ha a salatu kuma yi asuba ya ci gaba bai kosawa kuma an aka yi sallah ya dan huta zuwa karfe 8 kaga ya doko kuma yana tai bai gajiya har azhar nan ne in ya ci abincin rana ya dan huta zuwa la'asar kuma kaga ya hau aikin kenan dare da rana ba ci haka ni na gaji da karatun nan burin aje shi shi kadai ne Allah ya ma wannan baiwan la yumallu hadithu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammula maimaita karatun alqur'ani kuma yana kara ma kulliya da ado a wurin Allah subhanahu wataala kana kara matsayi kana kara girma ana kara ganin girman ka domin Allah ne ke sama wannan girman Allah subhanahu wataala ya ƙara sanya mana san Qur'ani na uku dalili na uku daga cikin dalilai na cirowa mala yace ikhbaru rasuli sallallahu alaihi wasallam bada labarin manzon shi sallallahu alaihi wasallam bidhalika da haka bi qawlihi li mu'adh bin jabal a cikin maganar shi ga mu'adh dan jabal radiyallahu anhu lamma ba'athahu ila al-yaman yayin da ya tura shi zuwa ƙasar yaman manzala ya ce falyakun awwalu farkon mata da uhum ilayhi abinda zaka kira su zuwa gare shi ya zamanto an yi wahidullah ta'ala su kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta mutanen Yaman ne manzala ya tura Mu'adh dan Jabal zuwa gare su manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka kira zuwa ga addinin musulunci amma ka fara musu da cewa su bar bauta ma kowa su bar bautar gumaka tsaya su bauta ma Allah shi kadai idan sun yarda suka karba maka to ka umarce su da yin sallah ka ba su labari cewa gai ne akwai salloli guda biyar akwai azhar akwai la'asar akwai magariba akwai isha'i akwai asuba idan suka yarda suka karba haka to sai ka sanar da su kuma cewa Allah ta'ala ya wajabta masu zakka a cikin dukiyarsu za a karɓo ta daga masu kuɗinsu a kai matalakawa ita manzala da ya yi mai wasu yoyi da yawa ma'allin shari shi ne awwalu mata da umi lahi an yi wahidullah ta'ala su kare ta Allah da bauta wa fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallama aidan haka ma a cikin maganan annabi sallallahu alaihi wa sallama da yayi yace ya mu'az ya kai mu'az a tadri ma haqqullahi ala al-ibad shin ko ka san menene haƙin Allah akan bayi qala Allah wa rasuluhu alim yace Allah da manzon shi su suka musani ban san menene haƙin Allah akan bayi ba qala sai Nabi sallallahu alaihi wasallam yace an yabuduhu wa la yushriku bi shay'a ma'ana haƙin Allah akan bayi shine su bauta ma Allah kada su hada kowa da Allah wannan haƙin Allah ne akan mu dole kuma mai haƙi gaba shi haƙin shi wa fi qawli li Abdullah ibn Abbas haka ma a cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Mu'az kaga Abdullah dan Abbas radiyallahu anhuma idza sa'alta fas'alillah in za ka roƙo ka roƙi Allah wa idza sta'anta fasta'in billah idan za ka nemi taimako ka nemi taimako da Allah subhanahu wataala wa fi qawli a cikin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liman qala lahu ga wanda ya ce mashi masha Allah wa shaita haka Allah ya so haka kai ma ka so sai manzo Allah ya ce kul ma sha Allah wahda kace Allah dai ya so shi kadai to manzo Allah bai tarayya da Allah wurin mashi'a ba wanda yake tarayya da Allah cikin mashi kullu Allah ya ce wa ma ta sha'una illa an yasha Allah illa an yasha rabbi shay'a wasu ya rabbi da haka manzanni suka faɗa sadaka babu wanda ke son abu ya faru kuma ya faru sai Allah shi yasa ana ce ma annabi haka Allah ya so kai ma ka so manzo Allah ya ce a Allah da ya so shi kadai kul ma sha Allah wahda muna ganewa ko wa fi qawlihi cikin barin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma da yace akhawf ma akhafu alaikum mafi tsoron abinda nake maku tsoro ashirkul asghar shine shirka karami babba kan kun tsira amma akwai karami buyayye qalu wa man shirkul asghar ya rasulullah babai suka ce menene shirka karami ya ma'aikin Allah qala yace arriya manzo Allah yace riya yaqulu Allah ta'ala yawmal qiyama Allah ta'ala yana cewa ranar alkiyama idza jaza an-nas bi amalihim idan ya sakanta ma mutane da ayyukansu idhabu ila alladhina kuntum ku tafi zuwa ga waɗanda kuka zamanto tura'una fi duniya kuna masaniya a duniya wanzuru ku ba ku gani hal tajiduna indahum min jaza'in shin ko za ku samu wani sakamako a wurin su ku tai ku ba ku gani ga sunan duk waɗanda kuka zanyi gwada ma ibada ba ni kuke gwada ma su kuke gwada ma kuna yi don su gani su sallame ku sun sallame ku ina sallamar da suka maku a duniya tana nan koko babu ita ku je ku gani yanzu sun ƙara sallama ku wannan shage ce mu shirka ƙari Allah ya kare mu da gare shi wa fi qawlihi haka ma a cikin a fadin annabi sallallahu alaihi wasallama alaysu yuhilluna lakum ma harrama Allah shin basu kasance suna halatta muku abinda Allah ya haramta ba wato hillunahu kuma sai ku halatta shi wa yuharrimuna kuma suna haramta ma halallahu abinda Allah ya halatta fa tuharrimunahu shi ma ku haramta shi qala bala yace eh haka nan ne suna halatta mana abinda Allah yace haram ne mu kuma mu halatta saboda su suka halatta haka suna haramta mana abinda Allah ya halatta kuma mu ma mu haramta shi haka ne qala sai manzo Allah yace fatilka ibadatuhum wannan ita ce bautar su قاله من ذا الله يفعل وانا صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم عدي بن حاتم wani ba nasari ne kirista ne zo da manzo Allah ya ji manzo Allah lamma qara qawluhu ta'ala lokacin da manzo Allah ya karanta wadan Allah ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam ya ji manzo Allah ya karanta wannan aya sai rike manya-manyan malaman su ake ce ma ahbar wa rubanahum da kuma manya-manyan masu ibada waɗanda suke yankewa daga duniya mutum baya aure ba ruwan shi da sha'awun mata yana so ya kama da mala'iku ba ruwan shi da kudi ba ruwan shi da duk wani daular duniya duk wani alaba ruwan shi kaya ma za ga mutum guda ɗaya da ke gare shi ɗaki ma zai je samu wannan ɗaki kamar bukka haka yi zaman shi kuma gefen gari abubuwan da yana zanne yana ta ibada ku shi ake ce mami rahim jami'in shi ruhban masu ibada mu a cikin musulunci babu wannan manzara ce la rabaniyata bil islam babu wannan yankewa ka je ka nemi duniya in ba ka so ka ba wasu aka amma ka neme ta kuma duk kaurace ma duniyar da za ka yi kakai annaba da suke da mata suna da zuri'a ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية gabanin ka ma'aiko manzanni mun sanya masu mata da zuriya ka kai ibadar su duk ibadar da za ka yi ba za ka kai annabi ko kuma yana da iyali ya yi wa nabi kulli azwajika ka ce ma matanka yana da mata saboda ka ka aje mata mace guda an kana iyawa ka kara an kana iya ka kara ka samu zuri'a kamar yadda kai ma ta zuri'a aka sami ka maka yanke ka ce shikenan kai haka zaka zama kai kadai alhali ba ta kai kadai aka sami ka ba ta uwa da uba aka sami ka kai ma ka zama uba ka samu uwa wanda za ku zamantowa uwayen wasu ƴaƴan yawwa su ma su ba hanyar Allah subhanahu wataala to ke zama a cikin addinin musulunci babu wannan yawwa ba dole bane in kana da kuɗi sai ka sai ka sha dani ba in ka hana kanka kake kai so kake kai ibada amma dai ka tashi ka nema to kai ma ka zamanto kana kawo gudunmuwa cikin al'umma kai ma kana aiki kuma karkashin ka akwai masu aiki ka gani kana samu su ma suna samu in yaso in sadaka za ka yi tai da abin da kake samu kai ka sani amma ka zanna ka raku bai wani wuri ka ce kai ba ruwanka kaga mutum yana rayuwa da biredi guda daya gaya kuma mutum za ci da ruwa haka ka zai kora ruwa kana cin biredi na dalili Allah subhanahu wataala bai yarda da wannan ba amma su sun doki haka ne shi yasa Allah yake kiran su da ruhban arbaban min dunillah sun maida su alloli koma bayan Allah fa qala ali ibn hatim sai adi yace ya rasulullah ya maki Allah lasna na abuduhum ai ba bauta musu muke ba sai manzo Allah ya ce ya faɗi waccan magana shin ba in sun halatta maku haram kuna halatta ba in sun haramta maku halal kuna haramta ba to wannan shine ibada wa fi qawli ya cikin bada annabi sallallahu alaihi wasallam innahu la yustaghathu bi ba neman agaji da ni wa inna ma yustaghathu billah ana neman agaji ne da Allah Allah ya ce id tastaghithuna rabbakum ku tuna lokacin da kuke neman agajin ubangijinku Allah fastajaba lakum sai Allah ya karba muku saraka ba a neman agaji idan an shiga cikin wani mawuyacin hali ga kowa sai ga Allah subhanahu manzo Allah ya faɗa da kanshi qalahu manzo Allah ya faɗe shi lamma qalahu ba'du sahaba lamma qala ba'du sahaba yayin da waɗansu sahabbai suka ce qumu nastaghithu bi rasulillah ko tashi mu je wurin manzo Allah mu nemi agaji min hadal munafiki daga wannan munafikin li munafikin kana yuzim wani munafiki ne ke cutar da su suna bada haka sai manzo Allah ya ce kai innahu la yustaghasu bi ba neman agaji da ni wa inna la yustaghasu billah ana neman agaji ne da Allah subhanahu wataala ku nema wurin Allah Allah zai haka zamu duk manzo Allah yana karantar da su tauhidi ɗayan da Allah subhanahu wataala da abin da yake hakkin Allah wa fi qawlihi a cikin bada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa bi ghairi llahi faqad ashraka duk wanda ya rantse da wani Allah to ya yi shirka da Allah ya nuna kenan rantsuwa ma ibada ce ba a rantsewa da kowa sai da Allah ba a rantsewa da nunan uwa ko da rayuwar uwa ko ta uba ba a rantsewa da kushewar uwa ko ta uba ko ta kaka ko ta malam ko kuma a rantse da kushewar mai gari ko kushewar sarki ko rawanin shi ba a rantsewa da mala'iku ko annaba duk ba a rantsewa da su ba a rantsewa da aljani to uwa uba kwaran kwace a radu tar na tsakau rantsuwa ce duk lokacin da kace tarnatsa ka ce na rantse da tarnatsa ma na rantse da cida da ake cida ka fi ta daraja ina kai na rantsuwa da ita ba da kyawu ya kamata mu tsarkake bakunan mu daga shirka wa fi qawli a cikin bara annabi sallallahu alaihi wasallama innar ruqa lalle ruqya addu'a shine ruqya addu'a da za a yi a tuba ko cikin ruwa ko a tuba ma marar lafiya ko a karanta yana ji da niyyar samu lafiya wata ma'ima da kuma ainihin layu da ake ɗaurawa ko a rataya wattiwala da kuma karhu da ake ɗaurawa shi ma shi ne tiwala shirka kaga nan wace rukuya manzala ke mai ta shirka irin rukuya 'yan bori suna rukuya amma an kazo suka iske da shi mai rukuyan da wanda ake maruka wane ne mara lafiya duk kowa ya rikice gaba daya kuma ana wasu dumumuwa su kan zo san me amfanin dumum ba to irin tace manzo Allah amma irin wannan da za karanta Qur'ani da addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ba shirka bane abinda muka bari ne da Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya sa mu gyara waɗanda suke barin addu'o'i Allah subhanahu wataala ka biya musu bukatun su Allah ka share mana wayan mu ka ba mu da muna mai albarka ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka mana karshen duk wata wahala da muke fama da ita Allah subhanahu wataala ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali ka mana karshen duk wata wahala ya Allah marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya ko bayan Allah da da yawa ba su da lafiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya ko wannan baiwa Allah da muka zange mata baran addu'a an yi mata aikin to kuma yanzu wani likita ya ce ya ga wani abu a cikin jikinta sai an yi gyaran shi kuma wani likita ya ce a babu komi to zan aika abin nan examen an yi an aika kasar France a bincika a ga haka nan ne yanda wancan likitan ya gwadi akwai wani abu ko babu muna fatan Allah ta'ala ya sa babu komi Allah ya bata lafiya ba duk marasa marasa lafiyar musulmi gaba da lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu da gafara da rahama Allah ya hada mu da su gidan aljanna Allah ya kara mana hadin kai da son juna Allah subhanahu wataala ka raba mu da jahilci da kafirci da zalunci da keta da bakin ciki ya Allah da dukkan mugayen halaye Allah ka raba mu da su ya Allah Allah ka hada mu da kyawawan halaye ya Allah Allah matasan mu Allah ka shirya mana su ya Allah Allah ka raba su da zaman banza da zaman kashe wando kawo mana aiki mai albarka Allah kawo mana kasuwanci mai albarka Allah ka kara ma musulunci daukaka da girma ya Allah Allah ka kara ma kafirci wacewa da kankanci ya Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين العالمين والحمد لله رب العالمين آمين